لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام يومنا شابك وقوتم ربيع الأول hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wa Alihi wasallam 1448 wanda ya dace da 30 daidai ga watan 8 shekara ta 2026 muna ci gaba da yin tafsirin alkur'ani mai girma a cikin suratul an'am karatun da ya gabata mun tsaya daidai aya ta 60 ba daya yau kuma za mu tashi kan aya ta 60 daidai da Allah subhanahu wataala yace wa wallazi yatawaffakum bil-layli wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahari thumma yab'athukum fihi liyuqda ajalun musamma thumma ilayhi marji'ukum thumma yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun darasi na 44 ko wa Allah subhanahu wataala yace wa huwa allazi yatawaffakum bil-layli Allah ta'ala shi ne wanda yake karɓar rayuwanku da daddare a lokacin baccinku lokacin kwana da kake kwantawa ka yi kwana Allah ke karɓe ma rayuwa Allahu ya tawaffal an fusa hina mauti wallati lamta mutu fi manami Allah ne wanda yake karɓar rayuwa a lokacin mutuwarta kuma Allah ne yake karɓar rayuwa lokacin baccin wannan rai to saboda haka duk lokacin da ka kwanta kai bacci da daddare to Allah subhanahu wataala ya karbe ma rayuwa sai Allah ta'ala ya barka ka huta ba dan komai Allah yake haka ba saboda ya nuna maka shi Allah ne wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar kuma Allah ta'ala ya san abinda kuke aikatawa da rana thumma yab'athukum fihi sannan Allah subhanahu wataala ya tashe ku a cikin shi li yuqda ajalun musamma domin a hukunta wani ajali wanda yake an ambace shi thumma ilayhi marji'ukum sannan makomako ya zuwa ga Allah thumma yunabbi'ukum sannan Allah ya ba ku labari bima kuntum ta'malun gaba da abin da kuke aikatawa malam yace wannan aya hada kulluhu dukkan wannan gaba daya taqrirun li uluhiyyati tabbatarwa ne ga uluhiyya ta Allah ma'ana ga cancantar Allah subhanahu wataala da abauta mashi uluhiyya shine aikin da bawa za yi ma Allah subhanahu wataala na bauta to Allah yana tabbatar da uluhiyyar shi a cikin wannan aya da muka karanta wahtijajun alal mushriki nabi kuma Allah subhanahu wataala yana kafa hujja akan masu yin shirka da shi masu hada shi da wasu Allah ta'ala yana kafa musu hujja cewa ga wani aiki daga cikin ayyukan Allah waɗanda suke hadawa da Allah din nan suna iya aikata wannan aikin wa bayanu da kuma bayanin annahu ta'ala cewa shi Allah subhanahu wataala al-mustahiqu shine wanda ya cancanta lil hubbi ga so shine wanda ya dace yake da haƙƙi a so shi da wajibi ne a so Allah subhanahu wataala dama me yasa ake son wanda ake so saboda kyautatawa shi da alkhairin shi saboda ya maka ya kwanta ma gare to akwai wanda ya kamata ya kwanta ma gare kamar Allah domin shi kaɗai da abin da ka samu ko wani ya baka shi ya maka shi da haka wajibi a so Allah subhanahu wa ta'ala to Allah shi ne wanda yake da haƙƙin a so shi saboda ga wani aiki nan ya gaya mana daga cikin ayyuka duk duk abin da kake Allah ya maka shi baccinka Allah ya ce wa ja'alna nawmakum subata wa huwa alladhi ja'ala lakum al-layla libasa wan nawma subata Allah ne wanda ya sanya muku dare sutura gare ku kuma ya sanya muku bacci yana yanke muku gajiya to Allah ya muku wannan ashe Allah abun so ne shi yasa Allah ya kamanta waɗansu bayi cewa in kun bijire kun ji bauta ma Allah fa sawfa ya'ti Allahu bi qaumin yuhibbu wa yuhibbunahu da sanan Allah zai zo da wasu mutane Allah yana son su su ba suna son Allah ashe kaga duk wanda ba ya son Allah to ba bawan Allah bane bawan shaytan dole ka so Allah subhanahu wataala kuma san Allah subhanahu wata'ala ya hau saban kowane so kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya ce wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah yawa daga cikin mutane akwai waɗanda suke rike kishiyoyi koma bayan Allah suna son su kamar yadda suke son Allah wallazina amanu ashaddu hubban lillah Allah ya ce waɗanda suka bada gaskiya su kuma soyayya su ga Allah subhanahu wataala tafi kowace soyayya shi kagan kana da imani dole sai ka so Allah subhanahu wataala saboda zukata an halitta su ne akan mi alqulubu jubilat ala hubbi man ahsana ilayha zukata an halitta su ne akan son wanda ya kyautata musu mawaki na cewa asin ila nasi تستعبد قلوبهم فطالما ملك الإنسان إحسان كيوتتا ما mutane sai ka mallaki zukatansu saboda so da yawa kyautatawa yake mai da mutum bawa da kyautata sai ka mallaki mutum amma mutumin kirki ne domin yana cewa innal karima idza akramtahu akramtahu wa idza la'ima akramtahu tamarrada mutunan kirki in ka girmama shi san ka girmama shi amma mutunan banza in ka kyautata mai kawai sai kangare maka ya bujire maka mutum da kake kyautata masa saboda baya da zuciya ta kwarai sai ta fatan ma Allah ya sa abin da kake bashi ya kare da kai da shi duk kurasa shi kullun ka ba sai ta jin zahi wai ni ne ake ba tun ka yi zuciya ka ba wani mutum kamar karɓa wanda aka baka kai ma kai zuciya ka zaki ba wani amma sai mutum ya zange rage abu kaga duniya wai ne ake mai alheri ni ne za a ba jikka biyar ko jikka goma Allah ya kawo ranar lalace wannan dukiya kai wani ma ya ga dama in ka bashi ya je kai ma matsafa a yi tsabi a rikita ka gaba ɗaya kai ka bai saboda kana tausaya mai shi kuma haushin ta ya kake bashi Allah ya kiyaye to galibi dai cikin mutum goma an ka kyautata musu mutum tara duk suna yarda da ka kyautata musu kuma suna godiya suna fatan alheri gare ka to Allah subhanahu wataala ya kyautata mana 100 bisa 100 dubu bisa dubu ta ko ina Allah ta'ala ya kyautata mana ashe Allah subhanahu wataala shi yafi dacewa da musoshi watta'zim da kuma bayanin cewa Allah subhanahu wataala ya tantanci a girmama shi amira shine yafi kowa girma domin Allah shi ne al'aliyul azim shi ne mai girma wanda yake ya fi kowa girma to Allah ya cancanci wannan girma mawai ma'ana ka ba shi girman da ke gare shi wale ijilal da kuma ainihin girmama Allah subhanahu wataala girma irin na sanin daraja to Allah subhanahu wataala ya cancanci wannan wal ikram da kuma karramawa mutuntawa da sanin girman Allah subhanahu wataala duk cikin wannan aya Allah ta'ala yana tabbatar da wannan fa akhbara to Allah ya bada labari annahu wahdahu cewa shi Allah shi kare almutafarridu shine wanda yake kadaita bi tadbiri ibadi da ainihi juya bayan shi da tafiyar da al'amuran shi kadai ne yudabbiru al'amra ما من شفيع إلا من باله يدبر الأمر من السماء إلى الأرض الله نيكي جوية لمر daga zafi zuwa sanyi daga rani zuwa bazara daga bazara zuwa damuna yanzu nan da an yi wata biyu wata uku shikenan kuma sai ga ƙasa ta bushe ciyawanta ta bushe ciyawan ba sai wani wuri za ka gani ta kara da an kwashe an kwashe karmami an kwashe harawa an cire hakin gujiya za ka gaba ba komi sai jejin kawai duka wannan aikin da muke duka Allah ne ke yin shi in ya gara ma sai ya lullube kasa da mi da ciyawa ka ganta tsanwa shargata koriya gwanin ban sha'awa in ya gara ma kuma sai ya yayi da duka Allah subhanahu wataala shine ke tafiyar da bayi shi fi yaqazatin a cikin farkawarsu lokacin da suke farke ba bacci suke ba to Allah subhanahu wataala shine ke tafiyar da su lokacin da ka farka din nan yanzu nan ga munan muna ta abin nan mun zanna muna karatu ko wasu na can suna hira wasu na can suna kasuwa wasu na can suna aiki wani na can dako ma yake wani lebaranci yake a yanzu nan wani na can ya kama hanya ta balaguro wani na can ya dawo daga gona wani na can ya dawo daga aiki yana wanka wani ya yi wanka ya zanna ya dora shayi duka Allah subhanahu wataala wannan jujjuyawar da muke da Allah ne ke juya mu wa manami haka ma baccin da muke yi mu kwanta gaba dai mai bacci wani ya samu bacci mai daɗi yana kwanta shi kenan kawai sai bacci ya zo wani kuma ya juya nan ya ki samuwa ya dawo nan ya ki samuwa ya yi lalan haka shiru ya yi zace shiru ya tashi sannan ya ƙara addu'in ya koma shiru ya nemi maganin da za a ɗan shafi ya ɗan kashe mai jiki ya bacci shiru sai Allah ya ga dama ya tashi na bulbulin ya roƙi Allah ya addu'a ya addu'a ya koma shiru tashi ya doko alkurani ta nazari ko ba abin da ya faru ba wata damuwa da ke damun shi Allah subhanahu wataala bai ga dama ya yi baccin ba wani kuma lokacin ya yi nisa a ce na ta sharara abin shi wataƙila ba wani ya duro ya ɗauke mai waya bai sani ba saboda daɗin bacci duk yadda za ka yi kai baccin ka dare kana yi to Allah ne ya baka shi ya gagare ka Allah baka ka samu rabin dare ka yi rabin daren ya gagare ka duka Allah ne subhanahu wataala ka tashi kai bawali ka dawo ka sake alwala ka dawo duka Allah subhanahu wataala shine ke tafiyar da kai kowane yanayi ka shiga to Allah ta'ala shi ke tafiya da kai babu wani abu da kake yi kai sababi ne kai amma wanda ya halicci wannan sababin shine Allah wa annahu yatawaffahum bil layl Allah ya bada labari cewa yana karban rayuwarsu da daddare wafatan nawm karba irin ta bacci ba karba irin ta mutuwa ba anan Allah ta'ala ya nuna kawai bacci ne amma cikin suratul zumar Allah subhanahu wataala ya nuna yatawaffal anfusa hina mawtiha wallati lam tamut fi manamiha dukkan su gaba daya فيمسك التي قضى عليها الأخرى قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى لفي ذلك لآية لقوم يتفكرون duk cikin wannan akwai alama ta ikon Allah subhanahu wataala ga mutanen da suke tunani saboda haka farkawanmu da baccinmu shi ma alamomi ne daga cikin alamomin ikon Allah mana abubuwa ne da za su ƙara ma imani da Allah da san Allah baccinka ka yi bacci ka tashi domin in ka tashi za ka gane cewa lalle Allah subhanahu wataala ya yi ikon shi ka kwanta ka san lokacin da ka kwanta kuma ga ya ka san lokacin da ka tashi ba ka mutu ba ga ya ka tashi domin da yawa mutane sun kwanta tunani suke anya an suka kwanta sun tashi shi yasa wani ma sai sa talabijin gaban shi yana ta kallo ba ya baccin kai ya mutu ta kallo amma kuma daga nan sai gaga remote din da yake kawo tashoshin da shi ya kubce mai yana gengedi daga nan wani ba ya san baccin dare wani shi tsoro yake in ya kwanta mutuwa sai ya sai an yi asuba ba nan gari ya wai yana ganin tutun da dai mutane da kai rigawo wa mutuwa zai shi kuma Allah yana ruwan shi lokacin da ya yanka ma ka mutu mutuwa za Allah ya kashe muna mu'minai fatahda'u harakatuhum idan Allah subhanahu wataala ya karbi rayuwansu ta hanyar bacci to shikenan duk wani kai kawansu da duk wani motsin su da wata hada hadar su duk sai ta tsaya cik komai ya tsaya wa tasriqu abdanuhum kuma jikin su ya huta duk gajiyan da kai in dai ka samu bacci da ka tashi sai ka ji babu wata gajiya tare da kai ba wata damuwa ko kaɗan Allah subhanahu wataala ya taimake ka da bacci saboda ka samu ka huta domin in ba a bacci wani sai ya rikici ko ba haka ba don wani dai ana haraka ana samun kuɗi to ba ya bacci tunda dai kuɗi na shigo yana ta sai da kaya yana ta samun kuɗi daga mutum karfe biyu na dare yana gyangyaɗi in an samu gaye ma zo su mai sata masu shan sigari zo su ɗauke sigari masu shan bambo su ma zo su ɗauke bambo ko alewa ko wani abu mai mahimmanci su zo su ɗauke yana yana bacci ba kowa kusa da shi yana jiran mutane irin masu ciko dare su mai ciniki bayan in ya diba daman shi da hagun shi gaba da bayan shi ba kowa in ya samu gaya ma suna iya duk cinikin da ya su kwaci to kaga mai amfanin cika daren Allah ya samu dace wa yab'athuhum kuma sai Allah subhanahu wataala ya tada su fil yaqza a lokacin barkawa min naumin daga baccin su da suka yi me yasa Allah yake tada su li yatasarrafu domin su ta kai da kawansu su ta tattanzawa fi masalihim ad-diniyya a cikin abubuwansu na amfanin addini kaga in baccin dare ne da ka barka mi za ka yi ƙarshen dare ka tashi kai raka tal fajiri in wuri ya riga ya kure in bai kure ba kuma kai wasu nafilfili ka yi sigifari ka roki Allah ka yi karatun alkur'ani ka yi addu'o'inka sa'annan ka yi mai raka tal fajiri in ka kare raka tal fajiri kuma a yi sallan asuba tare da ka kaga wannan abubuwa ne na addinin ka ka karu da su ka roki Allah gafara abinda ka aikata jiya abinda ka aikata shekarun jiya da abinda ka aikata satin da ya gabata wata bara duk ka roki Allah ya gafarta ma ka yi tasbihi ka yi karatun alkurani ka roki Allah subhanahu wataala bukatunka ga sallah ka yi kaga duk waɗannan abubuwa amfani ne na addini sanan ga rakatul fajr kai wanda manzo Allah ya ce khairu min ad-dunya wa ma fiha mutum ya sallace ta ya fi duk abin da ke cikin duniya da duniyan ba ladar da za ka samu ta fi abin da za ka samu a cikin duniya raka a guda biyu to ina ga sallan asuba ita wannan ba na fulaci ina ga farilla ɗin shi yasa ita ba farilla manzala ce man sallar subha fa huwa fi dhimmatillah duk wanda ya sallan asuba to yana cikin amanar Allah subhanahu wataala yana cikin amincin Allah da tsaron Allah taraka kaga duk waɗannan abubuwa ne na ne abubuwa ne na amfanin addinin musulunci ka farka ka tashi kana yi ka zanna ka yi bayan sallame sallah ka zanna ka yi wani wuridinka ko kuma ka sake koma baccinka ka gani ka samu karuwa cikin minti talatin ko arba'in ko hamsin ko awa daya ka karu kuma ka yi babbar sallah da allah ya ce inna ƙur'an alfajiri ta na mashuda lalle sallan asuba ta kasance abin halarta ce mala'iku ke zuwa suna yi suna halartarta suna rubuta waɗanda suka ku saboda ka kabar wasa da sallan asuba kai kokari ka zanje halartarta tare da shirri inda ba wani dalili ana ka ba wa duniyawiya da kuma abubuwa amfani na duniya idan gari ya waye kuma shi kenan sai mutane direba ya je dauki motar shi mai a daidaita ya dauki a daidaita shi lebarai je mai baro wanda za wani aiki je ma'aikacin gwamnati ya je wurin aikin shi dan kasuwa je ya bude shagon shi mai talle je ya talle shi da abubuwa na amfani na duniya ga sunan duka Allah subhanahu wataala ya hore wa huwa ta'ala kuma Allah ya bada labari cewa Allah ya alamu ma jarahu Allah ya san duk abin da suka yi wa ma kasabu da abin da suka tsorurta min tilka al-amali daga waɗancan ayyuka ne na addini da kuma na duniya duka Allah subhanahu wataala ya san me aka yi ya san me ka aikata me kyawu da mara kyawu duka Allah ta'ala ya sani bayan Allah subhanahu wataala ya hada ka da masu tsaranka su rubuta duk abin da ka aikata thumma la yazalu ta'ala hakaza sannan Allah ta'ala kuma ba zai gushe kamar haka ba yatasarrafu fihim yana caccanzawa a cikinsu yana jujjuya rayuwarsu hatta ya stauku a jalahu har sai sun cika lokacin da Allah yanke masu a kwanta a tashi a kwanta a tashi wata rana an kwanta din ba za a tashi ba wata rana an tashi ba za a koma baccin ba kenan fa yaqdi bi hadha tadbir sai Allah subhanahu wataala ya hukunci da wannan juya halittar da yake yi Allah ya hukunta ajalun musamma wani lokaci wanda aka ambata wa huwa ajalul haya shine lokacin rayuwa kowa Allah ta'ala yanke mai lokacin rayuwar shi kowa cikin mu kowa da awannin da aka bashi ko mintunan da aka bashi ko sakan din ma wani sakan za a yi cikin duniya shike bai minti daya mutu wani ya minti daya wani biyu wani ya awa wani biyu wani ya awanni wani ya kwanaki wani ya satanni wani ya yi watanni wani ya shekaru yanzu dai wanda ke na Allah ya hukunta mai shekaru kowa da gwargwadon shekarun da Allah ya hukunta mashi yawa akwai masu saba'in nan cikinmu da ƙari ma akwai koma bayan haka akwai masu biyar akwai masu bakwai masu tara ga su nan dukkan munan babu wani wanda Allah ya hukunta mu minti dai saboda duk gaba nan ko awa dai ko sati dai duk mun wuce nan ko wata dai ko shekara dai duk mun wuce nan wurin to Allah subhanahu wataala ya sanya mu kowa ajalin rayuwar shi kuma duk mutuwa za mu amma duk yadda za mu mutuwa kowa da irin yadda za mu mutuwa ko ba haka bane wani ciwon ciki ne zai kashe shi wani ciwon hannu ne zai kashe wani ciwon ido wani ciwon haure wani ciwon makoshi wani ciwon kafa wani ciwon hawan jini wani na suga wani kuma ciwon tumbi ne zai kashe shi wani kuma duk ba ma cututtukan ba ne yauwa faduwa za a yi ko ya kai ma wani ko ya karo da wani ko wani ya fyaɗe shi ko wani abu ya faɗo mashi ko ya faɗa rami ko ya faɗa ruwa ko wuta ta kama da shi ko mota ta fike shi ta'addadati al'asbabu wal mautu wahidun sabubba da yawa ne amma mutuwa dai guda ce ƙarshe dai duk dai kowa zai mutu ya shiru kuma da mai mutu dai zai mutu ya shiru ba ya ƙara mutu amma sababi ya zamanto daban-daban Allah ya samu cika da imani wa ajalun akhar da kuma wani ajali na daban fi ma ba da zalika cikin abin da ke bayan wannan wa huwa al-ba'th ba'da al-maut shine tashi bayan mutuwa tashin kiyama kenan da yin an mutu kuma za a tashi ita ce aqidamu wal ya za qala da haka Allah subhanahu wataala yace thumma ilayhi marji'ukum sa'annan makomaku zuwa ga Allah dai subhanahu wataala la ila ghairihi ba wai zuwa ga wani shi bane daga Allah muke kuma wurin Allah za mu koma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un lalle mu na Allah ne Allah ya kawo mu duniyar nan kuma zuwa gare shi za mu komawa haji ba zuwa ga wani shi babu wani wanda za mu koma wurin shi sai Allah subhanahu wataala ila Allah marji'ukum jami'a gaba ɗayan kuma kuma ku zuwa ga Allah wa ala kulli shay'in qadir kuma Allah ta'ala mai iko ne abu sadakan ku thumma yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun sannan Allah subhanahu wataala ya ba ku labarin dukkanin abin da kuka aikata min khairi na alkhairi wa sharrin ko kuma na sharri dukkan abin da muka yi sai Allah ya ga ya mu Allah ya ba mu labari kuma sai ka gani fa man ya'mal mithqala dharratin khairan yara duk wanda ya aikata alkhairi ko yaya yake sai ya gani shi wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara duk wanda ya aikata sharri ko yaya yake shi ma sai ya gani shi Allah ta'ala ce wa nadau al-mawazin al-qisma li yawm al-qiyamati fala tuzlamu nafsun shay'a wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafabina hasibin Allah ya ce koyaya mutum wato ya aikata abu ko mun kankanta shi sai mun zo da shi mun sa shi bisa ma'auni ranar alkiyama Luqman ya ce madan shi ya bunayya illa in takum mithqala habatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fi samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah inna Allah latifun khabir yace dana yake yayi Allah subhanahu wataala ka kiyayi mugayen ayyuka domin su koyaya suke sai an zo da su ranar alkiyama raka kakka yarda ka rena zunubi ka ce wannan karami ne a ɗan hakin da ka rena to shi ke tsone ma idan kakka yarda in kuma ka yarda ka aikata yi maza ka tuba kakka ce ya ba komi ba ne ba sai ka tuba ba tuba mai da lamarin ka zuwa ga Allah roƙi Allah ya gafarta maka domin ba shi kare za ka rena ba gobe ma kai wani ya zama bi kenan ya yabi ruwa maka wara su duk karfinsu ba za ka san cika wuri ba sai an ɗauki lokaci to haka shi ma laifi yake haka alkhairi yake shi ma ɗayan kai ranka ɗan gobe ka ƙara ka ga ƙaruwa yake bi kenan jibi ka ƙara uku haka sai ta ƙaruwa haka shi ma laifi saboda haka Allah ta'ala zai ba mu labarin da abinda muka aikata mai kyawu ko mara kyawu na alkhairi ko na sharri Allah ya samu ga alkhairi wa huwa ta'ala kuma shi Allah subhanahu wata'ala alqahiru fawqa ibadi Allah ta'ala shine mai iko sama ga bayin shi mai karfi sama ga bayin shi yunaffidu fihim iradatahu ash-shamila Allah ta'ala yana zartar da iradar shi matattariya a cikin bayi mana abinda Allah ya so abinda Allah ya nufa shi yake zartewa a cikin rayuwa inna Allah yaf'alu ma yuri lalle Allah yana aikata abinda yake ni fa'alun lima yuri Allah mai aikata abinda yake nufi ne sabanin kai kai zaka dafa abu kuma ka kasa aikata ba mashi Allah in ya yi nufin abu to sai ya aikata kai kuma saboda kai bawan shi ne in Allah bai so aikata wannan abin ba za ka aikata shi ba sai ga Allah subhanahu wataala ya jarrabe ka da wani abu ko ya kaudar da hankalinka ka mamance da abu sai wani lokaci ka tuno kuma lokacin abin ya riga ya wuce saboda Allah bai nufi faro wannan abin ba wala yakunu illa ma yuri shi Allah babu abin da yake faruwa sai abin da yake nufi yawwa kana so shi ma Allah yana so hadisin qudsi ya zo ya ce ya kai bawana uridu amran wa turidu amran ina son in yi wani lamari kai ma kana so to ya za a yi gina to na Allah ba haushe ce ta Allah ba ta ku ba to da ka abin Allah shi yake faruwa ba namu ba in ka ga abin da ya faru to dama Allah subhanahu wataala shi ma yana son wannan abin ya faru dukkan bayi gaba ɗaya babu wani wanda yake kiyama Allah dukkan bayi fauka ibadi tun daga mala'iku da aljannu da mutane kaf babu wani wanda yake aikata wani abu ba ce sai da irada ta Allah subhanahu wataala wa mashi'atahu kuma Allah ne yake zartar da son shi al'amma son shi wanda yake mai game halitta gaba daya kuma ta sha'una illa ya sha Allahu rabbul alamin ba za ku so wani abu ba sai idan Allah mahaliccin talikai ya so wannan abu inna Allah yaf'alu ma yasha Allah yana aikata abin da yake so ya aikata haka mashi'a ta Allah subhanahu wataala to ita ke faruwa da abin da kaga ya faru to Allah ya so shi walaisu saboda haka bayan Allah ba su zaman to yamlikuna suna mallakan min al'amri daga cikin al'amari kowane iri karami ko babban shay'an wani abu ba ba ka da mulkin komi domin Allah subhanahu wataala shine mai mulki shine mai mallaka shine mai abun lillahi mulku samawati wal ardh mulkin sama da kasa duka na Allah lillahi ma fi samawati wa ma fil ard mulkin sammai samman gaba daya da wanda ke cikin su duka nawa dan duka na Allah walillahi mulku samawati wal ard saboda haka da kai da kafafuwa duka nawa ne duka na Allah da kayanka da duk abin da ka mallaka duka Allah ne ya baka hmm ka komai baka da shi yasa lokacin da Allah ga dama sai ya karba kayan shi ba kayan ba ma rayuwar kai ke karbewa kana kallo ba yadda za ka yi saboda shi ne mai kayan wala ya taharrakuna mutane bayan Allah kakabinsu ba za su motsawa ba duk wani motsi da za ka yanzu daga zannan nan ko ka tashi ko ka koma ko ka je ka yi bawali ka dawo ko ka fita waje ka yi wani abu ka dawo wannan motsin naka duk ba zai faru ba sai da ikon Allah wala yaskununa ko mutane ba za su tsaya cik su samu natsuwa ba ba su motsi illa bi iznihi sai da iznin Allah wa ma'a zalika duk da haka kuma faqad wakkala bil ibadi Allah ta'ala ya wakilta ma bayi hafazatan min al mala'ika masu tsaro daga cikin mala'iku duk da cewa Allah ta'ala ya san ya san abin da muke aikatawa ko babu abin da ke koyowa ga Allah namu to duk da haka nan kuma Allah ya turo mana matsara daga cikin mala'iku wannan duka gata ne Allah ya maka suna tsaranka yawwa dan kan wani abu ya cuta maka dan kan wani abu ya soke ka ko wata allura ko wata kaya ko wani kwalba ko wani rami ko wani dutse ko wani ƙunƙu bisa hanya kan ya cuta maka duk mala'iku suna kare maka ba ma gata ba kai ba ka ganin ma abu ko wata mota musamman irin yanzu da ganganci ya mana yawa abu mutu ya sheko ya gudu daga cikin kwana kuma ya yi wata kwana ba ya diba mawa ya taho bayan shi sai ya ji an tura shi gaban ce mide kamar cikin gidan shege da biya yanzu an bar tsayawa stop ya bar tsaida galibin bane sai inda ma daga nesa daga dauka ga abubuwa na ta wucewa to lokacin ka zo ka dan tsaya ka ga yani za ka yi ka ketare hanya ko kai kwana a haka din ba in dai kwana za ka yi hannunka to kawai shiga kake har yanzu tukin da muke irin tukin da shekarun baya ba motoci da yawa muke da mutuna kuma an wuce wurin shi yasa da ka kwana biyu ka ganin mutum zai gani da sanda ya ja makan shi an kare shi inda Allah ya ba mu hankali mun yi amfani da shi mun zama kamar mahaukata yawan abubuwan wannan maimakin su sanya mana natsuwa sanya mana tsoron wahala a neman wahala muke da kanmu kaga da zu da zan maka taso da karatun rana wajen karfe uku nan hadarin da na gani bisa hanya Allah kaɗai sai ya kai shi har sai da nace hanya ba tsayawa nake bani ma duk inda na wuce sai ga taro na ni ba sai ga da mai mota da mai moto ko da mota da mota ya hibiyar wanda da gani daga hilin kokowa zuwa mufida ba kaga wuri ne kusa hakwana mufida da nan sai da iske taro wani mai moto ya kai wani mai mota ya karya mai bamba yana cewa to ya za a yi mai motan na a yi hakuri yana a ka biya ni mana ko ka bari polis zuwa ya kusa wala sai da na ji tsoro nace Allah ya sa ni ma kan buge wani wannan tsatsafan da ake ba wani ruwa ake da yawa shi ne mutane su ta gaugawa ko ina za su mutum da ya maza yake gida kuma sai ta gudu ba ruwan shi kai ka tuna cewa lokacin da kake gudu wani ma gudun yake ta kamata ka ba a hankali in ka zo mararraban hanya ka duba ka gaba wanda ya tabu shi ma wani na nan zai girta maka da gudu gida za a tafiya to ai kaga gara kai ka tsaya shi ya wuce da gudu to duk abin da ke kawo mana irin wannan ba mu da hakuri ba mu da hangen nesa ba mu da tunani kuma ba mu tsoron abin da zai faruwa sai in ya faru saboda mu musulmi ne kai hakuri kaddara ce haka Allah ya so shi ganganci ba ruwan shi Allah bai hana ganganci ba bayan Allah ya hana mu ganganci Allah ya kiyaye to saboda haka ba yadda za a yi wato mutane su samu kariya daga waɗannan abubuwan face Allah ta'ala ne yasa muke tsira muke kumuta daga waɗansu abubuwa na haɗarurruka duka Allah ta'ala ne yake Allah ya ce lahum waqibatun min bayni dai yahfazunahu min amrillah yana da masu tsaro gaba gare shi da bayan shi suna tsaron shi da umarnin Allah subhanahu wataala haka wani abin in ka gani kawai sai ka ga mutum ya sheku daga musamman waccan kwana ta kadiro ta sai yi turwa fa in kana nan zanne in baka taba zama nan ran kazan na sai ka ce bari ka tashi kawai sai ga mutum ya gangaro kawai ya ketara ba yi ba kuma kwalta ce zai gitta ta kuma kwalta ka gama abuciya abubuwa hawa ne da motoci wani in ya sha zai ga wani an yi gaba da shi wani an tura ko wani an kara mai gudu to amma an kana nan wurin zaka kara gane magana Allah subhanahu wataala lalle Allah yake karan bayin shi dan shekaran jiran sau zan zuwa sallan juma'a daidai dan madacin nan wurin dab da kasu nan wallahi kashin wani na gani kihi ban san me aka yi ba ni dai na ganshi kwance da fararen kayan shi sabi ko na juma'a ne ko na mene kayan shi sabi farare wallahi shadda ga ya kwance babban mutum ne kuma kashin shi na kafa wallahi ga hili bari kargaya nan ban san mota ce ta taka shi ba kowa daga shi sai motar shi motar na kwance kusan shi wani ya ture shi ya taka shi ya gude ya ki tsayawa ba kowa sai mutane dai kawo wurin abin da ke kawo mana irin waɗannan haɗarra saboda ba doka da kama mutum laifi dangin mutum za zo su baka hakuri ya zaka a ga musu da malam malam ce ya kaddara ce ka san Allah ya rubuta abubuwa yadda za a yi shi ke ya zaka yi malam ya karanta ma ma asaba bin musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa sai ka ce wallahi gaskiya ne ba komai da ana daukar matsayi ana daukar doka ana biyan tara da shikenan kowa zai shiga cikin hayyacin shi in ka tuna in ka bige wani sai ka biya tara an bar ba da hakuri duk shi ma kaddara ne ita ma tara Allah ya kaddara ta ka biya ka san mutanen wannan gangancin gari ne sai a yi ganganci kuma wani ya taba bugan mana mota ina kallo wuta ta tsaida shi daidai tribune na tsaya ferujo kawai ya nufo ni wuta ta tsaye muna tsaye shi yake tsayawa shi ya taho daga gabas ni kuma ina yan matsayi ai su kuma waɗannan masu gitta mashi arewa da kudu da arewa su kuma wuta ta ba suna wucewa kawai yake tsayawa yana kawo wata mota ta yi gaba da shi sai ya nufo na ya samu tsauran mota ta yi buka kam hayyalan kwashi mutane suka taso da gudu za na buɗe mota don Allah malam ba girman ka bane ai hakuri ba a san mizani ni zo ni buɗe mota za ni in biyo an gani wace irin banna haka bane wallahi mutane suka taso malam ba girman ka bace am ya kai ba ko nan banna da yi mani wallahi aka aka rihi mana mota aka bar ni ciki ko ba girma na bane sai ku bari in na yi tona ce sai ya mani sai a ce to in ya hukun amma ba a san mizani ba kuma cikin ku ba wanda zai yi mana gyaran nan mizani da kaina a mutanenmu Allah ya sauki ya faduna al'abda Allah ta'ala ya wakilta ma kowane bawa mala'ika suna kiyaye bawa wa ya faduna alaihi ma'amila kuma suna kiyaye mashi da abin da ya aikata kama kala ta'ala kamar yadda Allah ta'ala ce wa inna alaikum lahafizi lalle akan ku akwai masu tsaro kiraman masu daraja katibi masu rubutu ya lamuna ma tafal sun san da abin da kuke aikatawa yanzu nan duk suna tare da ku yanzu nan duk sun dauki sunan duk wanda ya akwai waɗanda kullum tare da mu suke suna rubuta aikin mun zo masallaci ko su aikin za su rubuta ko kuma masu ɗaukar suna su ɗauki sunanka ga inda suka ganka su kuma su waɗannan na musamman ne aikin alkhairi kawai suke nema ina ake yin shi su shi kuma da an kare za su je su kai ma'allar suna yi cewa ga bayanka mun san kasan ina ne suke saraka mun mun tardo su makaranta suna sauraron maganar amma mun ga wasu daga gefe suna sai da shayi wani ko mai nama ne ya tsaya yana jiran ko masu karatun sun sai nama Allah ya ci hada su ai kun dauki sunan su ko eh to hada su Allah ta'ala ya ce ai su waɗannan mutanen da manyan waɗanda saboda su ne masu naman da masu shayi suka zo duk wanda ya rabe su bayyan asara hada su daga kusanya su masu zo Allah akwai rahama Allah yana so mu tsira mu gama da duniya lafiya anil yamini wa anil shimali qa'id Allah subhanahu wataala yace daga daman mutun da abun shi qa'id akwai mala'ikan da yake zanne ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid ba zai yin lafazin wata magana ba ba ce a wurin shi akwai raqibun mai tsaro a cidi kuma yana nan tare da mutum yana nan halarci don abin da kake aikata ba ya rabuwa da kai wa za hibbuhu lahum to wannan shine tsaron da Allah subhanahu wataala yake masu fi halil haya a cikin halin rayuwa a lokacin da muke da rai Allah subhanahu wataala yana tsare da mu yana kiyaye mu shi da kanshi yana kiyaye mu kuma ya wakilta mala'iku su kiyaye su kare mu daga fadawa cikin dukkan wani abu mara daɗi in kankama da cikin abu mara daɗi to rubutaccen abu ne da su mala'iku lokacin da abin za ya faruwa sai su tsaya sai su ja daga baya su kyale ga sai ya faru kuma ya fi ƙarfinsu ƙaddara ce ta Allah subhanahu wataala su suna kare ka daga ƙaddaran Allah da ya rubuta ma kakka cutu idan kuma ƙaddaran da Allah ya rubuta ma ka cutu ta zo to sai su ja daga hatta idza ja'ahu al-maqdur lam yafidu har lokacin da abinda aka kaddara ma mutum ya zo to malaiku sai su ja baya ba za su kawo wurin mutum ba Allah ya ce hatta idza ja'a ahadakum al-maut har lokacin da mutuwa ta zo ma ɗayan tawaffatu rusuluna manzanninmu suna karɓar rayuwar shi ay almala'ikatul muwakkaluna mala'ikun da aka wakilta su bi qabdil arwah da karba layuka qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum kuma ila rabbikum turja'un Allah ya ce mala'ikan mutuwan da aka wakilta muku shike karba rayuwa akwai mala'ikan mutuwa akwai kuma mala'iku masu kama mushi sune rusuluna mana idan mutuwa ta zo to kuma babu tsaro tsaro ya kare tsaron da ake ma ya kare gadin da mala'iku suke maka ya kare ya zo ƙarshe saboda haka sai wasu mala'ikun su zo tunda duk sun san juna kuma sun san duk wanda ya zo da ma to aikin shi ne lokacin aikin shi ya zo yawa su kuma la ya asuna Allah ma amara saboda haka sai su ja daga baya sun gama sun tafe su domin mala'ika ya shaƙe ka in na shaƙewa ne in kuma na amma hira ne za a karɓar rayuwanka ana ma hira mai daɗi kana kallon mala'ikun rahama kana jin daɗi ta tanazzalu alaihimul mala'ikatu Allah ta khafu mala'iku za su sauka wurin mutum za su karɓar rai suna cewa kakka yi bakin cikin rabuwa da duniya kuma kakka ji tsoron ta ya lahira wa abishiru bil jannati allati kuntum tu'adun muna muku albishir da aljanna da ake muku mana kakka damu daɗin da za ka tafiya ka samu ya fi wannan wanda za ka bari in cikin daɗi kake in kuma cikin wahala su kake za su ce ma wahalar da za ka rabuwa da ita ba za ka koma cikinta ba yanzu daɗi za ka shiga in kai mutunan kwarai ne to sana haka mala'iku za su zo su karɓar mutum halin kasancewar shi mutunan kirki za su karɓar shi salin halin mutum banza kuma da tsiya za su ce ma akhrij nafsaka bi nafsika ka fitar da ranka da kanka ina yake su gwada maka ga irin ciro shi Allah ya kiyaye Allah ya ce wan nazi'ati gharqa wan nashitati nashqa akwai masu fisgar da karfi akwai kuma masu cire da sauki ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم wanda ba mutunan kwarai ba Allah ta'ala ya nuna an an zo karbar da shi bugun shi ake tikar shi ake amma kuma ku ganin tika ai ba lalle bane ku gaci amma wani lokaci zaka mutum yana tabullabul yana tabu wani kuma zaka ga ya zo mutuwa yana dariya saboda dadin abu Allah ya nuna mai rahamar shi ya nuna mai mala'ikun rahama daga mutum cikin mushirya cikin farin ciki cikin kawai ya mutu cikin murmushi sai ku jaribin ma barke ke kawai hirar da kuke ke sa ya dariya sai masu hankalin su kai mutunan nan ba ya cika babu shi da haka in mutuwa ta zo mala'ikun mutuwa za su zo su karɓar mutum Allah ya ce wa hum la yufarriqun su ba za su yi sakaci ba lidalika a cikin wannan bala yaziduna sa'atan ba za su kara awa ɗaya ba kai minti ɗaya kai sakan ɗaya ma ba za su kara min ma qaddarahu Allah daga abinda Allah ya kaddara ma mutum ba za su kara ba wa qadahu abinda Allah ya hukunta za su zo wurin mutum shi kenan lokaci na yi za su karɓar shi an tura ma buha da annabi suleiman daga cikin wadawan shi aka tura mai mala'ika ya zo matsayin shi na mutum ya zo wurin shi ya zo fada haka ta annabi suleiman ana ta hira bako sai ya ta kalla wannan buha da sai da aka tashi ba buha da ya ce ba annabi suleiman bakon nan na gani yake ta kallo ba ya kallon kowa duk inda duba na sai in gaba ko dai ba ya kallon kowa ya kura mana idanu annabi suleiman ya ce mala'ika ne mun hira da shi an turo shi ne ya karɓi ranka inna lillahi haraka ta lalace ya ce allah baka nasara don allah a gama ni da a gama ni da abinci da kudi da dawaki yin gudu annabi suleiman ya ce ko me aka matin da yanzu mala'ika sai ya karɓi ranka ko ina za ka abinda ya sa kaga bai karba ranka ba lokaci ne bai inda lokaci ya yi ko labari ba ka bada wani ce shi dai yana so wannan rawa annabi sulaiman ya gama shi da dawaki da zinari da kuɗi da abinci ina za ka yi ta can za ni tafiya saman ƙololuwan duwatsu in ɓoye ya tafi haunan ya sabkanan ya haunan ya sabkanan yana ta wahala yana da shi da waɗanda aka hada su da shi sai da je iske ba ko zanne na jiran shi ya mara jashi zuwa wurin yace sai da ka biyo nan yace eh yace annaba ya gaya ma ba cewa na an turo da irin karbar ka yace to lokaci yayi yanzu da wannan liyafar da ka taho da ita duk ba za ka ci ta ba yanzu lokaci yayi shikenan ko ba yadda za ka yi ba ka gusa daga nan tun da lokaci ya mala'ika ne yana gaya ma shikenan sai ka tsaya cik ka sallama ka miƙa waya a karɓaran ka shike su da ma Allah yake gwada musu mala'ikun ke kaga gwada ma mala'ika irin wannan lokaci annabi ya gaya ma ba sai kai ta istighfari ba kahin lokacin ya ida ko ba haka ba ka samu ko izi goma na qur'ani kai maza karanta amma ka tsaya kana wani gudu mala'ika ka san daga inda yake tafiyar da yi wa sai ka yi shekara 500 baka yi irinta ba mana sai ka yi uwaye guda biyar tsirayi su mutu tsirayi har guda biyar sa'an nan za a isa wannan tafiyar da yi kuma ka tsere mai gaje ina ka tsere mai to da haka su mala'iku ba su karawa shine rishin sakacin da suke ba su kara ma mutum awa daya cikin abin da Allah ya kaddara ma mutum da abin da Allah ya hukunta ma mutum wala yunkisuna kuma ba za su rage ba ba za su kara ma ba su ce to haka ma ba za su ragewa ba su ce saura saura awa daya bari su rage a da saura minti 30 ba su da wanda yake wala yunaffizuna min dalika ba za su zartar da komi daga cikin wannan ba illa bi hasabil marasim sai da gwargwadon tsare-tsaren Allah al'ilahiyya na Allah wata ƙadirin rabbaniya sai da auna-auna na Allah subhanahu wata'ala da Allah ya auna mu kowa ta su ma suna tafiya ne akan wannan layin ba za su ƙara ba za su rage ba Allah ya ce likulli umatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'a wala yastaqdimun kowace al'umma tana da lokacinta to idan lokaci ya yi mala'ikun nan ba za su gabaci lokacin ba ko kuma su mutanen ba za su gabaci lokacin ba wala ya safi nuna kuma ba za su makara ba su mala'iku haka suke sabanin mutum mutum shi makara yake Allah ya samu dace Allah ya samu cika da imani ثم بعد الموت والحياة البرزخية sannan bayan mutuwa da kuma rayuwa ta barzakh rayuwa ta shamaki ja'alna bainahuma barzakhan wa hijran mahjura barzakh shine shamaki hijabi kariya da ke akwai tsakanin wani abu mana an ka mutu to shamaki ne zuwa ranar lahira kana nan duniya amma cikin kabari kake nan ma wata rayuwa ce ake yi to bayan mutuwa sa'annan bayan kare rayuwa ta barzakh wa mafiya da abin da ke cikin ta min alkhairi na alkhairi na samun nema domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce alqabru imma rawdatun min riyadil janna wa imma hufratun min hufarin niran shi kabari da kuke ganin shi ko dai ya zamanto dausayi ne daga cikin dausayin aljanna ko kuma ya zamanto rami ne daga cikin ramukan wutan jahannama to kaga mutum ya samu dausayin aljanna yana cikin alkhairi idan mutum ya samu ramin wuta yana cikin shari to idan duk wannan rayuwar ta kare an mutu an zanna barzakhun sa'annan kuma an kare rayuwar barzakh Allah ta'ala ce ruddu ila Allah za a bayar da mutane zuwa ga Allah subhanahu wataala maulahumul haqq Allah subhanahu wataala wanda shine majibincin su na gaskiya ay alladhi tawallahu Allah ta'ala shine wanda ya jibinci bayin shi bi hukmihil qadari da hukuncin shi na kadara hukuncin kadara shi ne abinda Allah ya rubuta maka sai ya same ka sai ya same ka mai daɗi ko mara daɗi ba makawa sai ya same ka kana gudun kuɗi sai ka yi su kana gudun matsayi sai ka yi kasan akwai masu gudun kuɗi akwai masu gudun kuɗi kuɗi na bansa akwai kuma waɗanda suke ban kuɗin kuɗin na gudu yawwa akwai wanda kudi za su yi tabin shi yana kauce musu da ya ji labarin wani bawa Allah zai zo ya baya kudi sai ce a ce ba ya boye ko ya bar unguwar kudi za a ba shi ba ya su tsoro yake su zama hitina gare shi akwai kuma wanda da ya ji labarin kuma irin wannan shi ke kai kai shi shi kuma a hana shi a ce ai yanzu ya hita da Allah yana ya taito na san wuraren zuwan shi bari in bi shi da yadda yi sai a ce ba yana a ƙarshe ma sai a ce kaya tun da zai bar gari ya ta yamma ya koma yana ta neman sai an bashi shi kuma wanda ana nema a bashi yana cewa ba su akwai su sai dai ba su da yawa mafi yawa muna tabiya kudin ne suna gudu ba ana mu neman kudin mun nema amma don mu gina lahirar mu kuma mu nema halaliya Allah ta'ala bai hana mu haramiya Allah ta'ala ya hana mu mu nema amma halaliya mu nema abin mu da kyau domin ga sahabbai nan masu kuɗi ne masu kuɗi ne akwai hakim bin nizam saba da mai maza Allah ya ce kakka roki kowa kuma kuɗi haka baka inda baka da bukata kakka karba amma duk shekara sai na Umar yana raba yana raba zakka ana ciro kuɗin duk abin nan baitul mal a zaki rarraba masa habbai duk wanda ya zama tare da manzo Allah ko ina kake sai an kai maka kuɗin da an kawo mai sai ce manzo Allah ya ce kan an san an bani na gode ba wani mai kuɗi bane manzo Allah ya ce in dai ba ka da bukata ka in an baka kaka ce kaka karba to ya kai amma ne yace maka karba ya kake ya kai rayu har ya kare in mun bashi zai ce ya gode domin mai gidan shi manzo Allah sallallahu alaihi ya hana shi akwai su sai ba su da yawa a cikin bayan Allah ya kuma an ka karban ma kana da bukata ba in kana da bukata ba bale sai karba ba hana ka ba abin da dai ba so Allah ya ce la tulhikum amwalukum kada kudin ku su shagaltar da ku su dauke maku hankali an zikrillah daga ambatan Allah a ce ka samu kuɗi ba ka sallah ka samu kuɗi ba ka azumi ka samu kuɗi ba ka zakka ka samu kuɗi ba ka taimako kaga kuɗi ya ɗauke ma hankali daga bin dokan Allah subhanahu wataala ya hallaka ka irin wannan kuɗi su ne Allah ta'ala ya hana mu nema amma inda za ka samu kuɗi kuma kana aiki da umarnin Allah subhanahu wataala da ya ce a yi da kuɗi babu wani abu a ciki ka yi koyi da bayan Allah annabawa da sahabbai waɗanda suna da kuɗi kuma sun ciyar kuma suna ta nema ba su bari ba to wannan kaga hukunci ne na kaddaran Allah subhanahu wataala wanda Allah ya riga ya rubuto ma abin sai ya same ka to sai ya same ka babu makawa babu yawa fa nafaza fihim ma sha'a Allah ta'ala ya zartar a cikin su abin da ya so ya zartar min anwa'i tadbiri na nau'uka na ainihi tahiyar da su yau ka yi lafiya gobe rishin lafiya gibi lafiya ga ta haka kai tai kai barin ciki kai bakin ciki wa annahu huwa ab haka wa abka Allah ke sa ayi dariya kuma shi ke sa ayi kuka wa annahu amata wa ahya annahu huwa amata wa ahya Allah ke sa mutuwa kuma shi ke sa rayuwa saboda haka duk wani abu da zai same ka na farin ciki na murna na jin daɗi to Allah subhanahu wataala ya kawo maka shi haka ma na bakin cikin da damuwa Allah subhanahu wataala ya kawo maka kuma Allah yana da hikima a ciki an canza lokaci da sha biyar ake yi ba ai kaga bare da aka fara Allah ta'ala alaihi thumma tawallahu sa'annan Allah subhanahu wataala kuma shi ya jibance su bi amrihi wa nahi da umarnin shi da hanin shi ana Allah ta'ala ya ce su yi tauhidi su yi ibada su kadaita shi da dukkan dangogin ibada kuma Allah ya hane su daga abubuwa da yawa duka wannan jibinta ce ta Allah taimakon Allah ne wa arsala ilaihim rusul kuma Allah ya aiko masu manzanni wa anzala alaihimul kutub kuma Allah ya saukar da littattafai a gare su kuma ruddu ila Allah sannan za a bayar da su zuwa ga Allah liyatawalla al-hukma fihim domin Allah ta'ala ya jibinci hukunci a cikin su bil jazai da sakayya wa yutibahum kuma dan Allah ya saka musu ya ba su lada ala ma amilu min al-khairat akan abin da suka aikata na alkhairai ويعاقبهم كما دان الله يمسو عقوبة على الشرور أبسا شر ركن da suka aikata wasayyati da kuma mugayen ayyuka ولهذا قال ذاك الله تعالى على له الحكم على كسورارا له الحكم hukunci na Allah ne shi kare wahdahu la sharika la babu abokin tarayya gare shi inil hukmu illa lillah a wurin musulmi babu mai hukunci sai Allah a wurin musulmin gaskiya wanda ya imani da Allah da banza Allah sallallahu alaihi wasallama to ya yarda da cewa babu wanda zai hukunta shi sai Allah kuma ba zai karɓo hukuncin kowa ba sai na Allah wa huwa asra'ul hasibin kuma Allah ta'ala shine mafi gaugawan masu lissafi likamali ilmi saboda cika ilimin Allah domin Allah subhanahu wataala ya san rayuwar kowa tun daga farkon ta har ƙarshe ilimin shi gaba da kowa cikakke ne domin Allah ya ce inna Allah bi kulli shay'in alim Allah masani ne gaba da komi hukuman nan ba ya shafi kowa wa hibbihi li amalihi kuma saboda Allah wato yana da kamala ga tsaron ayyukan da ya namu babu wani abu da zai lalacewa bima asbatahu saboda abinda Allah ya tabbatar da shi fil lawhil mahfuz a cikin allan da aka tsare thumma asbatathu malaikatuhu sa'annan abinda mala'iku suka tabbatar da shi fil kitabil ladhi bi aydihim a cikin littafin da ke ga hannun mala'iku din shi yasa Allah ya zamanto asra'ul hasibi da gaugawa za a ma lissafin da abin da kai kai tsaye za a gaya maka kawai ga abin da kai mai kyau ga abin da kai mara kyau ga abin da kai mai kyau kare ko mara kyau kare duk za a gaya maka in sauri fa idza kana ta'ala huwa al-munfarid bil khalq to in Allah ta'ala ya zamanto shine mai kadaita da halitta wa tadbir kuma shine mai kadaita da tafiyar da halitta din wa huwa al-qahiru fawqa ibadihi in Allah ya zamanto shi ne wanda yake da iko da karfi sama ga bayin shi wa qadiyatana bihim kullal itina kuma Allah ta'ala yayi matukar kulawa da su cikakkiyar kulawa fi jami'i ahwalihim cikin dukkan halayensu gaba daya suna bacci ko suna barke suna tsaye ko suna tafiya sun tsaya ci ko suna motsi kowane hali Allah subhanahu wataala ya kula da mu cikakkiyar kulawa وهو الذي له الحكم القدري كما الله تعالى شيني wanda yake da hukunci na kaddara wal hukmu shar'i kuma shi yake da hukunci na shari'a wal hukmu al jazai shi yake da hukunci na sakamako fa aina lil mushrikeen al udul to ina mushrikai za su kaucewa an amman hada wasu daga Allah wanda wannan shine siffar shi mana ya aka yi mushirikai suka kauce ma Allah suka je suna bauta ma gumaka ko suna bauta ma mutane ko suna bauta ma aljannu ko mala'i wa natuhu wanda wannan shine na'atin shi ila ibadati man laysa lahu min al-amri shay'un suka kauce ma bauta ma Allah suka je suna bauta ma wato wanda bai da komai na al'amari su ma sun bin shi mutane sun bi sun fi gumakan da ake bauta sun fi su komi sun fi su hankali sun fi su wadata sun fi su mallaka sun fi su amfani da cuta gunki komi bai bai iya saka bai iya hana ka to kaga baya da komi cikin alamar wala indahu mithqalu dharratin minan naf kuma a wurin shi babu daidai da girman kwayar zarra ta amfani wala lahu qudratun wa irada kuma baya da iko baya da nufi shi gunki baya da komi domin samun kan shi ma mutunan da ke bauta mai ya samu shi ga mutane tana bauta ma gumaka sun tsufa sai a shi a tillas cikin ruwa a yi sabo don mishi ya tsufa ba zai kawo sabo ba a aikin banza ke amma wallahi malam ya ce ya rantse da allah lau'alimu mushirkai da sun sa hilmallahi alaihi haƙurin Allah a kansu a kan abin da suke ma Allah amma Allah ya haƙuri a kansu wa afuwahu da sun san yabewa Allah a kansu wa rahmatahu bihim da kuma tausayin Allah gare su wa hum yubarizunahu bi shirki wal kufran alhali suna hito na hito da Allah subhanahu wataala game da shirka da kafirci wa yatajarrauna ala azamatihi kuma suna nuna ƙarfin hali akan duk da girman Allah subhanahu wata'ala bil ifk wal buhtan da kiran ƙarya ma'ana suna cewa waɗannan gumakan abokan tarayya ne da Allah ba ƙarya bace wannan Allah bai da abokin tarayya mala'iku ba abokan tarayya shi bane bayan shi aljannu haka nan haka annabawa da manzanni Allah bai duk wanda ka gani mai girma mai matsayi Allah ba shi girma amma yana nan bawan Allah to da zaran ka mena shi abokin Allah abokin tarayyan Allah to kama Allah ƙarya gaskiyar da Allah ya faɗa cewa Allah bai da abokin tarayya wa huwa yu'afihi suna ma Allah ya tona ya da kafirci da shirka amma Allah yana ba su lafiya yana amintar da su suna cikin kwanciyar hankali wa yarzuqum yana ba su arziki to da sun san cewa Allah yana da hakuri Allah yana da juriya Allah yana da yabewa Allah subhanahu wataala yana da rahama gare su lanjazabat dawa'ihim da bukatunsu sun fisgo su ila ma'rifati ya zuwa sanin Allah ba sanin wanda baya da siffa ko guda ba gunki baya da siffa ko daya wa zahulat uquluhum fi hubbi da hankulan su sun shagalta a cikin san Allah subhanahu wataala shagaltuwa sosai da hankalin su gaba ɗaya ya dauki a wurin san Allah su ji ba su san kowa sai Allah subhanahu wataala wala maqatu anfusahum ashad al maqt kuma da sun kyamaci kansu mafi tsananin kyama ba ba kuma kan ba har su sai sun tsani kansu inda sun san yadda Allah ta'ala yake haifun qalu li da'i shaytan saboda sun mika wayan suka shaydan da yake kiran su al mujib lil khizi wal khusran shi kuma shari'a in ka karba ba kiran shi ba abinda zai jawo ma banda wulakanci da kuma asara sai ya gaya maka ranar alkiyama inna allaha wa'adakum wa'ada alhaq wa wa'adtukum fa akhlaftukum Allah ya muku alƙawarin gaskiya ni ma na muku na ƙarya kuma sai na saba muku amma kana li alaikum min sultani ni ba da wani iko ba akan illa ba ce an da'autukum na kira ku nace ku zo ku bi ni kanku ba Allah fastajabtum li sai kuka karba mani fala tadumuni walumu anfusakum haka nan an shigo jahannama ne kawai wanda ya zarge ni kawai ku ta zargin kan ba ku da hankali ne ku kun tawa gani na to haka shaitan yake Allah ce wa kana shaytanu lil insani khazula shaitan ya kasance mai sumbule ma mutum shigo shigo yake ma ba zargi ga matsali shaytan id qala lil insani kufur فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين هذا شيء ده يجي كما كافرت kai saba Allah kai ba daidai ba kana zai ce to walwana shi yasa kana kare saban Allah in ka saba ma Allah kana yin ba daidai ba sai ka ji haushi shedan ne tsaya yana ma kuwa yana ma dariya walakinnahum qaumun la yaqiluna sai dai su mushrikai mutane da wanda ba su da hankali da suna da hankali da sun gane cewa lalle babu abin bauta da gaskiya sai Allah Allah subhanahu wataala ya kare mu daga aikin mushrikai da aikin kafirai da dukkan mugayen ayyuka Allah subhanahu wataala ya hada mu da kyawawan ayyuka Allah ka ba mu damuna mai albarka ka ba mu ci maka mai albarka Allah ka ba mu lafiya da abin da lafiya za ta ci Allah ka raba mu da yunwa da talauci Allah ka ba mu aiki mai albarka ka ba mu kasuwanci mai albarka marasa lafiya mu Allah ka ba su lafiya Allah ka ba ka san mai sashen zaman lafiya Allah ka zauna da ka san mu lafiya Allah ka raba mu da fitina da fada ya Allah Allah ka hada kan sojojin mu ya Allah Allah ka barin su suna yadda da rudanin da ake kawo musu ya Allah Allah kada ka bari shi daya wasa da hankalin su ya Allah Allah ka kara musu rukun amana ka kara musu gaskiya ka kara musu kinshi addinin su da al'ummar su ya Allah Allah ka cire musu kishin wata kasa da ba ta su ba ya Allah ko wasu mutane waɗanda ba nasu ba ya Allah waɗanda suke so su kawo maka san mu ci baya da lalacewa ya Allah shugabannin mu Allah ka kara gyara mana su ya Allah Allah ka kara musu gaskiya da san talakawa su ya Allah da san addinin musulunci ya Allah dukkan abin da za su yi dan ya amfane mu Allah ka bar su yi mana shi ya Allah dukkan abin da za su yi dan ya cutar da mu Allah ka kame hannayen su ya Allah Allah ka tare mu da mu da shugabannin mu ya Allah da jami'an tsaron mu gaba da ya Allah ka kare mu daga harara yan ta'adda da yan bindiga ya Allah Allah subhanahu wataala ka shirya mana matasan mu samarin su da yan matan su ya Allah Allah ka shirya da su shirya addinin musulunci ya Allah marasa lafiya Allah ka ba su lafiya Allah ka warkar da su ya Allah Allah ka sa ciwon ya zama to kafara gare su ya Allah ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين